والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهكا barkan mu da hatsuwa a yau asabar takwas ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya a cikin darasinmu na biyu na littafin katsarun nada wa ballus sada a darasin farko idan ba manta ba mun yi magana ne kan na farko ta'arifin kalima menene kalima a luga na larabci menene kalima a istilahin nuhat sannan kuma muka zo muka yi magana akan taksimul kalima cewa kalima ta karkasu zuwa gida-gida akwai fi'ili akwai harafi akwai kuma ismi lokacin da muka yi ta'arifin kalima a lugar larabci menene kalima a ba islahi ba tutlaq ala al-jumal al-mufida daidai da jumla mufida ma ana kiranta da suna kalima akwai shahid a cikin alkur'ani da ke nuna haka shine fadin Allah ta'ala innaha kalimatun huwa qailuha rabbi rji'un ubangiji ce innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'athun to kalma islahi ko muka ce ita ce me a daidai za mu rika yi in ba haka ba za mu gane cikin rububi kowa sai dauka ya ansa ai na قول مفرد الكلمة قول مفرد منين القول القول القول هو اللفظ الدال على معنى ما الفرق بين القول واللفظ ايه wato kenan da alkawul da allafzu wanne ya fi faɗi ta fuskar mana saboda me ba wai zai ɗauka manuni guda biyu sai ka faɗi bayani filla filla haka ne yadda ka faɗa cewa allafzu auta ma'anan min alqawl ne domin allafz قد يكون مستعملا وقد يكون مهملا اللفظ المستعمل وندا واللفظ da yake yana da ma'ana a cikin harshen larabci kamar zaid kamar kitab kamar qara ina fata mun fahimta amma wannan shine al-musta'mal amma al-lafz al-muhmal wanda baya da ma'ana a cikin harshen larabci gashi hurufuhu hurufun arabiyya lakin laysa lahu ma'anan fil lughati al-arabiyya kamar mu ce dayis maqlub kalimat zaid kaga dayis هو لفظ من حيث اشتماله من حيث اشتماله على بعض الحروف الهجائية يكون شيء دان حروف انا لا عرفتي اما كما مهمل يعني غير مستعمل wato kenan alƙawul shi ne allafzu almusta'mal ina fata an fahimta amma idan mun ɗauki allafz shi ne dukkan wani asaut almustamilu على بعض الحروف الهجائية وقد يكون مستعملا وقد يكون مهملا يعني ليس له معنى جميل جدا to daga nan sai muka ce menene hikimar da ta sa shi ne wannan littafi ibn hisham al-ansari a madadin ya ce al-kalimatu lafzun mufrad sai ya kin wannan sai ya ce al-kalimatu qawlun mufrad me dalili da yasa yayi wannan hikimar yayi wannan azarcin a madadin ya ce alkalimatu lafzun mufrad sai bai yi wannan ba sai ce alkalimatu qaulun mufrad na'am ban ji ba eh to ba za ka ce lafazi ba sai dai ba wato duk dukkan qaul lafz ne amma ba dukkan lafz bane ke zama ba haka na so in ji ba wannan din da ka faɗa haka ne amma dan idan wannan abin da ka faɗa na mene na wancan magana ni kuma na son in ji wata sabuwar ma'ana na'am aha ba'id مستعمل مم. جميل to ko me ake so a cikin babi na ta'arifat a baban ta'arifat ana son me yawwa banda jinsi da jamil jiddan wannan shine abin da nake so in al-lafz wato jinsi ne lakinnahu ba'id al-qawl shi ma jinsi ne lakinnahu qarib wa hum yufaddiluna al-ajnas al-qariba fi at-ta'rif akthar min al-ajnas al-ba'ida wannan shine abin da dama na so in to daga nan sai muka je muka yi magana akan kalma ta kasu kashi uku ismun wa fi'lun wa harf ismun wa fi'lun wa harf to sannan sai muka dauki shi kanshi ismi sai muka ce shi kuma ya kasu kashi biyu al-ism ya kasu kashi biyu dame dame ma'arab wa mabni me ma'arab ما يتغير آخره أي بك قال سوا بسبب الأوامل الداخلة عليه dole sai in tagayyur din ya zanto abin da ya haifar da shi shine al'awamil amma in at-tagayyur ne wanda ba awamil ya haifar da shi ba wannan ba la yusamma i'raban idan fal ma'rab ma tagayyur akhiruhu ma yatagayyur akhiruhu bi sabab al-awamil ad-dakhilati alayh jamil jiddan lianna min al-awamil عامل الرفع ومن العوامل عامل النسب ومن العوامل عامل الجر من عوامل الرفع كالفاعلية من عوامل النسب كالمفعولية والظرفية الله نقول ومن عوامل الجر كالإضافة وكدخول حرف من حروف الجر المعروفة ina fatan fata duk waɗannan awamil ne waɗanda suke haifar da samun canji min rafa ila nasbi ila aljar to wannan shine al-mu'rab kenan to ma huwa al-mabni eh banda ah اتق الله في نفسك يا اخي كل الالف واللام نعم ما يلزم حالة واحدة ما يلزم آخره حالة واحدة في جميع التراكيب ما يلزم آخره حالة واحدة في جميع التراكيب وكتي هو ما لا يتغير آخره بسبب الأوامل الداخلة عليه لا يتغير آخره بسبب الأوامل الداخلة عليه تذكر تقول sai muka ce shi al-mabni wato ko dai zanto mabuni na ala aladdam ko mabuni na ala alfathi ko abu ne ala kafi da ko abu ne ala asukun sai muka dauki almabniya ala kasri sai muka fara da shi a wancan darasi muka ce almabniya ala kasri yanqasimu ila kam na'am ila kam ila qismain ma huwa alqism alawwal ada dukkan fa bane ala kasri ne dukkan fa bane ala kasri ne lakinnahu yanqasimu ila qismain نعم sai muka ce me المتفق عليه اتفق جميع النهاة على انه مبني على الكسر في كمان لفظ مني هؤلاء جميل جدا القسم الثاني ف ما هو القسم الثاني ايه بلاك مختلف بقى مختلف فيه مختلف فيه يعني اختلف فيه كده اي سباني game da shi shine kamar me eh hazami dai ko idan ka ce hazami ai ka rufe da ba sai ka irge mu na'am hazami bai kamata mu ce kawai hazama ba kawai mai shiru ya kamata ya kamata mu ce me akwai abin da zamu faɗa wanda shine dawabit din sa shine madaurin sa gaba daya wanda hazami sai zan to fardun min al-atrad allati tadkhulu fi hadha ad-dabit alamatu ta'nisiyya allati ala wazni fa'al ka hango wajen ma kuma baka faɗe shi yadda ya kamata ba ka hango shi kan ko shaka ba wuta amma baka faɗe shi ba sai muka ce shi ne ne na'am كل علم مؤنث جاء على وزن فعالي كل علم مؤنث جاء على وزن فعالي to anan ne idan an ce misali ku sai ka ce hazami kaga hazami wa bari aha dukkan da wani suna mu'annas ja ala wazni fa'ali to kaga wannan sai zanto shi muktalafin fihi ne waɗansu malaman suna ganin mabni na al-kasri ko ka ha'ulai kenan da'iman wa abadan ja'a hazami qalat hazami ra'aytu hazami wa marartu bi hazami to yanzu to ban na al kafri ka ha'ula wadansu malaman fa suna masa ne eh suna masa irabi na al mamnu' min at tarf suna masa irabi na al mamnu' min at tarf sai qalat hazami ra'aytu hazama wa marartu bi hazama ya zanto mu na min asarf kenan sun nasu da rabi waɗansu kuma suna masa me waɗansu sun ce me ehe amma da rabi wani iri aiwa wanda yake kuma karshen sa haka ne abin da ya faɗa wato akwai malaman da suke bambance tsakanin ma kana akhir hura ka wabari safari ila akhirhi wa ma lam yakun fi akhir hira ka hazami sai su bambance ina fata an fahimta wannan duk mun yi su ma'ana dai ina son ku fahimta cewa daga yanzu ka'idar da zamu dauka dukkan darasin da muka sai mun yi haka amma yau ne kawai na ba da afuwa da littafan ku suna bude amma daga nan gaba duk lokacin da zamu yi muraja'a kowa littafin suna rufe dan yanzu dan hakan ba za ka ba da tabbas ɗari bisa ɗari cewa da abin da aka faɗa maka daga kane ba in ba wannan malamin ba oh a cikin ma guda yake a kai da ba mana kowa guda littafi Allahu musta'an awa ba ya san logo a to alhamdulillah ka tafi sai da ke da to jazakumullahu khairan ina jin mun dai fahimci wato li'rabu haula wannan ittafaqa alaihim nuhat ko sai muka zo kuma dukkan wani alam wanda yake ja'a ala wazni fa'al alamun mu'annas ja'a ala wazni fa'al wato shine kamar su hazami to waɗansu suna masa mabani ya zakan zama mabani al kasri mutlaqan fa lawla al mu'izzatu min al layali lama taraka al qata طيب المنام إذا قال الحزامي فصدقوها فإن القول حق الحزامي banu tamim su ne suka suka rabu gida biyu wadansu suna masa li'irabi بالضم رفعا وبالنسب وبالفتح نسبا وجرا wato mabani na lirabi kenan na mamnu min as-sarf fa yaqulu ja'atni hazamu wa ra'aytu hazama wa marartu bi hazam wa aktharuhum yafsilu ma bayna akhirihi ra wa bari ismun li qabilatin wa habari ismun li kawkabin wa safari ismun lima fa yabnihi ala al-kasri bimma kana akhirihi ra yakunu mabniyan ala al-kasri kal hijaziyin wa ma laysa akhirihi ra ka hazama fadam fa yarbuhu i'raban ma la yansarif ina jin mun gama da shi wannan sai am wanda shi ma amsu ɗaya ne daga cikin wanda yake mabuni na alama za alal kasri to shi ma a nan gurin ya zama mabuni na alal kasri bil istilaf domin haula ne kadai ya zama mabuni na alal kasri bi maza bil ittifaq amma hazami bil ikhtilaf haka kuma am shi ma bil ikhtilaf bismillah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى مدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالكسر في الأهوال الثلاثة أمس إذن يا بنتو كان نفهم ينن ديوتي جيا wato yinin da yake kafin wanda kake ciki yanzu shi kake nufi lokacin da kace ams to ahlul hijaz suna sashi ya zanto mabunin alal kasri ina fata an fahimta domin ams na iya ɗaukan ma'ana guda biyu ko dai ya zanto kana nufin jiya ko ya zanto kana nufin wani lokaci da ya wuce kamar yadda gobe tana ɗaukan ma'ana guda biyu a larabci ko ya zanto kana nufin gobe lahadi saboda yau asabar ko ya zanto kana nufin wani lokaci mai zuwa nan gaba da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur yawm al tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kaga lafazin gad anan yana nufin me yana nufin gobe lahadi yana nufin lokaci na gaba kowa ya lura ya ga me yayi tanadi dan saboda lokacin da zai zo nan gaba wanda ana nufin kiyama kenan to ams kenan yana daukar ma'ana guda biyu ko dai zanto al-yawm alladhi qabla yawmika ko ya zanto ana nufin me al-waqt alladhi mada al-waqt alladhi mada lokacin da ya riga wuce sawa'un jiya ne shekaran jiya ne watan jiya ne bara ne da ana iya kiransa amsa a larabci to amma lokacin da ka kawo amsa kana nufin jiya wato ranar da take kafin wanda kake ciki to zai zama ahlul hijaz suna masa binayi alal kasri zai zanto kullum mabani alal kasri ka mada amsi ka ga nan gurin mada fi limari amsu fa mabni alal kasri fi mahalli raf'i al fa'il wa atakattu amsi na itikafi jiya ka ga nan gurin itakattu fi al fa'il ams ya zama ko me zarf zarf kenan wanda kuma amma ga shi nan mabni alal kasri fi mahalli maza fi mahalli nasb ما رأيته مذ أمس ما رأيته مذ أمس تنجي بنغن شبا مذ دا منذ دم أنا سبيا كاي ما رأيته منذ أمس ما رأيته مذ أمس an gane ko to kaga a nan gurin amsi a nan ya zama wato ainihin mabanin ala sukuni fi mahalli jar li'annahu mudafun ilayhi an yi idafan su zuwa kalmar muz bil kasr fil ahwal thalatha amma ga shi kalilun tan masa al kasr في جميع أحواله الثلاثة قال الشاعر قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورق اليوم أعلم ما يجيء به وما ومضى بفصل بفصل قضائه أمس ممتاز فأمس في البيت
نعم فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى sai kawo shahid bayan tun ya kawo misali sai kawo shahid da wani mawaki ke cewa mana albaka a takallubu shamsi jujjuyawar rana shine abin da ya hana wanzuwa duk wanda yake son ya dawwama to ya hana rana tafiya in dai rana ta tafi to ba za ka dawwama ba za ka mutu kenan amma da za ta tsaya cik to kai ma za ka dawwama ba za ka mutu ba za ka tsoho ba shine mana albaka takallubu shamsi jujjuyawar rana shi ne abin da ya hana wanzuwar mutum a ban kasa wa tulu'uha min haythu la tumsi da hudu wata ta inda ba nan ne kuma ta fadi ba wannan shi ma ya hana dawama a hudu wata ta wurin da wuri daban da wurin da ta fito in ta fadi kai nake son ce wa tulu'uha hamra'a safiyatan da yadda rana take hudowa hamra'a halata kauniha hamra'a hamra da yana mahal kenan wato ta zama ja safiyatan garai babu wani abin da ya hana ta a ganta wa gurubuha safra a kalwarsi amma in ta tashi faduwa kuma sai ta zanto safra wato ta zama yalo kenan ruwan dorowa kalwars alwars wani dan itace ne ko tsoro da yake fitowa daga kasa wanda ake amfani da shi wajen tare kamar za'afara nake al-yawmu a'lamu ma yaji'u bihi a yau na san abin da yini yake dauke da shi tunda ina cikin sa ومضى بفصل قضائه أمس مضى أمس بفصل قضائه جيه كما تعالى ta wuce da hukuncin ta na jiya wani bai sai canza wannan hukuncin ba wanda ya mutu jiya ya mutu wanda aka haifa jiya an haifa wanda ya samu ya samu wanda ya rasa ya rasa mada bi fasl qada'ihi amsi a nan gurin kaga asalin zancen wa mada amsi bi fasl qada'ihi sai zanto mada fi limari ams ya zama fa'il مبنين على الجر في محل رفع فاعل هنا فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى أمس da ke cikin wannan baiti ai shine fa'ili na fi'ilin mada amma gashi kuma yana da kasara irin yadda kake gani da idanka na'am وافترقت بنو تميم فرقتين wannan shine ra'ayin al-hijaziyun amsa yakan zanto mabnina ala maza ala al-kasr da'iman wa abadan wannan al-hijaziyun shine ra'ayin su amma banu tamim fa waɗansu kabilu na laraba da ake kira banu tamim su kuma sun kasu kashi biyu
الأول فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمسى بالفتح قال الشاعر wato su da mutumin sun saka su kashi biyu kashi na farko daga cikin su sune wanda suka masa li'irabi irin li'irabi mamnu'un min as-sarf domin a rabahu biddan mace raf'an sai su sa masa damma fi halatin raf'i wa bil fatati mutlaqan sai kuma su sa masa fataha a kowane hali banda marfa ma'ana fi halatayir nasbi wal jarri kenan fa qala mada amsu sai kaje mu an sun ce mada amsu kaga amsu ya zan fa'il kenan wa takaftu amsa kaga ne ya zame zarf wanda yake dama zar yana zarf dama mansubun ne bil fatati wa ma ra'aytu muz amsa a madadin muz amsi wato abin nan abin nan majrurun bil maza bil fathati li'annahu mamnu'un min as-sarf majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un min as-sarf قال الشاعر قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل سعال خمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن حرصا ولا لقين الدهر إلا تعسى
وتلفظ السعالي جمع لنا السعلاء السعلاء العربي wato fatalawa kenan da Hausa wato ga ganin fatalawa akwai ta azuki ana jin tsoron ta amma ido bai taba ganin ta ba jamin sa shine as-sahali wato fatalwa da fatalwa da fatalwa su da yawa kenan an gane ko lafazin bir hakori shine bir ya an tayi jamin sa akan ce abra amma ba kowane hakori ba su ne tura ne daga cikin hakorin dan adam tura ne su larabawa kowane haƙori yana da sunansa guda biyun farko wani sama da na ƙasa suna ake kira assanaya assanaya na sama da na ƙasa guda biyu na gaba na sama da kuma na ƙasa su ne assanaya an gane ko waɗanda suke bi musu ɗaya daga nan sama da ƙasa ɗaya daga nan sama da ƙasa ba hudu kenan sun sun kira arruba'iyat arruba'iyat ilahi daga nan sai mai bi musu ɗaya daga nan sama da ƙasa da ɗaya daga nan sama da ƙasa su ne suke kira al'aniyab al'aniyab wanda galibi in mutum zai gatse abu baya so a kwace da su yake gatsewa ana kiransu al'aniyab sannan kuma ana kiransu annawajiz duk sunansu ne abdu alaiha bin nawajis dan mutum zai gatsa abu daga nan wurin da su ne mutum ke gatsa abu ko rike abin da baya so a kwaci shi ragowar da suka rage ya zama goma ne a nan goma a nan wurin an gane ko biyar sama da kasa biyar sama da kasa idan ka hada su gaba ɗaya suna ake kira al'adras kowane ɗaya daga cikin su sunan ke birth sauran su ne abras su kuma galibi duk abin da yake taunuwa to sai ka tura shi san sannan zai taunu da su mutum ke cin kashi ko haka ba su sune al'adura tura ne kenan suka ce in an samu dan adam mai daidaitaccen dan adam galibin dan adam hakorin sa sha biyu a talatin da biyu ne da yanzu ga hudu a nan ga hudu a nan ga hudu a nan ba ya zama sha biyu ba yau ga kuma waɗannan kai talatin da biyu ne ke so in ce an fahimta ko sai ga goma nan ga goma nan wurin kaga ashirin kenan sannan ga goma sha biyu ya zama talatin da biyu galibi dan adam haƙoransa kenan talatin da biyu wani yakan fi haka wani kuma yakan ragu bai kai hakan yawan ba idan ya zama wawulo kenan wani kuma sukan yi goyo kaga haƙori ɗaya kuma ya goya ɗaya wannan gurgurda yadda halittar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa kowane dan adam da haka birf ya zama mai haƙuri kamar yadda lafazin ta'at yana nufin hasara hasara ko azaba an gane ko wallazi na kafaru fata'asan lahum wa dalla a'malahum at-ta'as akan ce ta'isa ya ta'asu ta'isa abdul dinar wa ta'isa abdul dirham ta'isa bi ma'ana halaka wa khasira ya halaka ko ya yi hasara an gane ku lafazin ajaiz jam'i na kalmar ajuz abinda da yake cewa laqad ra'aytu ajaban mudamsa kai hakika na ga abun mamaki a jiya ajaizan misla sa'ali khamsa waɗansu mata tsofaffi kai ka ce fatalwu ne khamsa su biyar kowace kamar fatalwa ya kulla ma fi rahmillah hamsa suna cin abin da ke ɓoye a cikin buhunsu na ajiye kayan guzuri hamsan a ɓoye ba sa san kowa ya gani don rowa la taraka Allah lahun nadursa yace kai kar Allah ya bar musu hakorinsu Allah mai da su wawulo mummuna addu'a ce wannan wala laqina dahara illa ta'asa kai kar su gamu da wani zamani cikin zamun na fati suna cikin hasara kaga zaki ne da mummunar addu'a kenan to amma sai kawo kowace kalma ta kare da sinun laqad ra'aytu ajaban muz'amsa ajaizan misla sa'ali khamsa ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa alhams shine aiful khafa kenan abinda yake a boye وخشعت أصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وأنا سيرقع إلى الهمس ما ترك الله لهن ضرسا ولا لكين الدهر إلا تعسى محل الشاهد أتكلم بيت سنة دسم إلى قدر رأيت أدبا مذ أمسى بيتي مذ أمسي كذا سيزمتو مذ أمسى إلى فتاة فهمت معناه أنا أقول سي أمسى يزمتو شنو بيت أنا أقول abin nan majrurin da maza majrurin bil fatahati majrurin bil fatahati an gane ko majrurin bil fatahati li'annahu mamnu'un min as-sarf shine shahid din a ciki wa minhum man a'rabahu
ومنهم من أعربه بالضم رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا وزعم الزجاجي الزجاجي نعم وزعم الزجاجي مم. أن من العرب من يبني أمس على الفتح وأنشد عليه قوله مت أمسى وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل فعل ماض وفاعله مستتر وتقدير مت أمسى أمسى المساء ولما فرغت من ذكر المبني بلا مقالي وانا ومنهم من أعرضه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نسبا وجراء cikin su kuma su bal tamim kaga dan kan kashi na farko sun masa irabin mamnu min sakko wato shi ams kenan kashi na biyu kuma sai suka masa wato a halatar rafi sai suka sa shi zanto ne mu'rab domin a rabu bi dammati fi halatar rafi amma a حالة النفي والجر في سكة مد في زنتو مبني مبني على ماذا على الكسر wato sai suka ce ya kasu kashi biyu ne yakan iya zama mabuni yakan iya zantowa ma'arab fa huwa ma'araban fi halati arrafi lakinnahu mabniyun fi halati nasbi wal jarri wa bina'uhu yakunu ala al kasri ina fatan kun fahimta to wannan kenan wadansu daga cikin banu tamim haka suke daukan shi wa za'ama az-zajjaji wani ne az-zajjaji ni ba na san malamin lugha ne tunda aka fara dan eh a a sunan ni so nake san waye zajjaji ba ya ta ne me aikin sa ba ko me ma'anar zajjaj ba malamin lugha ne ya mutu a shekara ta 340 azzajjaji yana da kyau ku nemo sunansa cikakke da alkuniyarsa eh za ku iya samu akwai akwai na fitafe da kawai aikin sa siraji na me da kyau abul qasim abdurrahman ibn ishaq azzajjaji haka yake ya mutu a shekara ta 340 bayan hijira a yana ka karanta ka ga duk wanda zai maka kabara da yanzu ya fasa ke da ina yanzu duba cikin littafin ya gani yana da kyau irin waɗannan a alam mutum ya san su tunda ana ana ana mai da maganganun su hujja annahu ko abin nan kar ku manta ya sha bamban da shi da azzajjaj azzajjaj daban azzajjaji daban duk da cewa karni ɗaya suka rayu kuma kowa daga cikin su malamin nahawu ne an gane ko azzajjaj shine Muhammad ibn Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim an gane ko Abu Ishaq kenan Muhammad ibn Ibrahim shi kuma ya mutu a shekara ta ɗari uku ina jin da goma sha ɗaya shekara ta ɗari uku da goma sha ɗaya bayan hijira kaga karni da yake kenan wancan kuma shekara ta ɗari uku da arba'in wato kusan dukansu daga karni na uku suka shigo har goshin karni na hudu sai dai azzajjaj din ya fi shahara a fagen nahawu sosai sosai sama da shi wannan azzajjaji amma ko ne malami ne ana itibari da maganarsa azzajjaj shine yake da littafi ma'anil qur'an ma'anil qur'an wa za'ama azzajjaji wa anna min al-arab man yabni ams al-fath shi zajjaji ya dauka ya riya cewa a cikin malaman nahawu akwai wanda yake mai da ams ya zanto mamnun al-fath yace wa an shada qawla alaihi qawluhu muz amsa sai karanta muz amsa wa huwa wahamun yace wannan kuma rikicewa ne ko dimuwa a babin ilimi shine wahami ka fahimci abu ba yadda yake ba wasawabu ma qaddamnahu min annahu maghrabun ghairu munsarif abin da yake daidai in zaka yi istishhadi da wancan baiti wato kenan an ya zanto maghrab ne ghairu munsarif wato wanda yake kuma mamnu'un min asrf وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماض waɗansu masu riya cewa wato ainihin amsa da ke cikin baiti din laqad ra'aytu ajaban muz amsa wa fi limadi ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu amsa almasa'u wannan dai duk ba daidai bane ba abin da yake daidai shine wanda aka gabatar wato kaga ibnu hisab cikin ruwan sanyi ya kawo maka ababai da yawa ya tara maka su kuma da dabara ba tare da ya ce inda cewa ikhtalafa ulama ba'd sai abin ya maka yawa amma za'ama ba'dhum a cikin kai to maganar akwai ne at-tab'id ra'ifantar da wannan kaulin kenan wa za'ama zajjaji a cikin hikaito maganar kanta akwai ne akwai tabi'i wato ranar da zancen inda cewa qala zajjaji to ya zama kaulin mu'tabar amma za'ama yani kaulin gar mu'tabar kenan wato kaga amfanin littattafai irin da alkudama kenan idan mutum zai koyi na hawa a cikin su a salon din su ma kawai da suke amfani da su sai da ilimi ne mai yawa a ciki na'am
ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته تقول جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة وكذا تقول في أخواته إلا اثني عشر فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا تقول جاء مثنا جاء مثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قوله وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وتركيبا yanzu ya zama muka bayani akan mabaniyin alal kasri mun fitar da sakamakon cewa almabani alal kasri yanka suna ila da sumaili muttafaqin alaihi bainal ulama wa mukhtalafin fihi fal muttafaq alaihi lafzu هؤلاء والمختلف فيه لفظ أمس و وكل علم مؤنث جاء على وزن فعالي جميل جدا to wannan ka gari gaga maka muni alal kasr gaba daya nan gurin yanzu ya shiga al-mabni wa ala al-fath al-mabni wa al-fath sai kawo maka misalin su da ahada ashara wa akhawatihi dan ce ahada ashara wa akhawatihi kamar su salasata ashara arba'ata ashara khamsata ashara har zuwa karshe su ne akhawatihi din har zuwa attasi'ata ashara ko tis'ata ashara mutum yakan ce ja'ani ahada ashara rajulan ra'aytu ahada ashara rajulan wa marartu bi ahada ashara rajulan bi fathi al-kalimatayn fil ahwal thalatha wato kalmomin guda biyu da ahad din da ashar din kowace zaka mata me ata a karshen sa shine akan cewa da shi anahu مبني على فتح جزئيه الجزء الأول هنا أحد الجزء الثاني هنا عشرة مبني على فتح جزئيه wato wanda yake mabani ala fata jazahi shine sai ka ce daga ahada ashara wa akhawatihi ila tis'ata ashar zai zanto mabani ne ala fata jazahi kaga lokacin da kace ja'ani ahada ashara ana gurin kaga ahada ashara na gurin fa'il ne mabani ne ala fata jazahi rajulan din sai zama to ne tamyiz jamil jiddan rajulan ya zama tamyiz kenan mumtaz haka idan kace ثلاثة عشر أربعة عشر جاءني ثلاثة عشر رجلا an gane ku ja'ani arba'ata ashar rajulan khamsata ashar rajulan dukkan su ya zama to dai mabina ala fatihi juzaihi ra'aytu ahada ashar rajulan kaga ahada ashar anan gurin shi man bunina ala fatihi juzaihi kaga ahada ashar fa'ilun mabnina ala fatihi juzaihi fi wato fa'ilun fi wato abuna ahada ashar rajulan mabnina ala fatihi juzaihi fi mahalli raf'i al-fa'il ahada ashar fi ma mabnina ala fatihi juzaihi fi mahalli nasbi al-maf'ul مررت بأحد عشر رجلا أحد عشر مبني على فتح جزائه في محل جر في محل جر بحرف الجر كنا kun gane wa kana ta kulu fi akhawati haka zaka faɗa dangane da danginsa sune salasata ashara arba'ata ashara ila tis'ata ashara kama qultu lakum illa sunay ashara rajulan banda isnay ashara rajulan banda isnay ashara saboda me fa innal kalimata al-ula minhu tu'rab kalmar isna ashara ita kalmar ula wadda ita ce isna din tu'rab ana mata al-irabi bil alif raf'an zaka kawo alif fi halatir raf'i wa bil ya'i nasban wa jarran amma zaka kawo ya'un a cikin halin jarra da nasaba sai ka ce me ja'a nisna ashara rajulan wa ra'aytu isnai ashara rajulan wa marartu bi isnai ashara rajulan an gane ko wannan idan maza kenan amma idan mata ne fa جاء نسمة عشرة امرأة أنغانيكو رأيت اثنتي عشرة امرأة ومررت باثنتي عشرة امرأة إنا فتا أم فهمتا وتإذن مثلا سيكا كارمي تاء للدلالة التأنيث sai ce mai walam astasni hadha min itlaqi qawli wa akhawatihi dan وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته بني استثناء واتو wannan ba isna ashara a isna ashara daga cikin itlaqin da ne ba dan da ne itlaqi na sai ahada ashara wa akhawatihi kila wani sai fahimta ta isna ashara ma shi ma ya shiga cikin akhawatihi din wato ahada ashara wa akhawatihi ma'ana ahada ashara har zuwa ne tisa ta ashara wanda wannan shine abin da za a fahimta cikin zance na tunda ban yi istisna'i ba yace to abin da yasa ban yi istisna'i ba li an ne ta azkuru fi ma ba'du dan na san nan gaba zan zo in faɗa maka cewa anna sunaini wa sunataini yu'rabani i'rabal musanna mutlaqan ai duk inda isnaini da isnataini suke ana musu i'rabi ne irin na musanna a duk inda suke wa in ba ko da an yi tarkibin su an hada su da ashara yace na san zan faɗa maka wannan shi yasa ban yi abin nan ba kar ka zarge ni cewa ai na yi itlaki na ce ahada ashara wa akhawati dan me na yi itlaki ba tare da nayi istisna'i da isna ashara yace ai na san zan zan kulla babu in ce maka ai da inda isnani da isna ta da suke to ana musu irabi ne irin na musanna mutlaqan kalmar mutlaqan ya nuna cewa waɗannan kalmomi sun zo su kadai ko an yi tarkibin su tare da ashara duk dai hukuncin baya canjawa ja'ani اثنى عشر رجلا رأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا zai ce zasu zama zama dan haka ba bukatar sai na yi ta kayyidi a cikin itlaqin da nayi ko sai na yi istisnai a cikin umumin da nayi kauli ba kaulihi ba ai shi yake littafin su sharhi da kansa ba wani ne yake magana ba inda wani ne yake magana sai yake kauli kaga wannan ke nuna masu madaba arko akwai jahilai da yawa a cikin su ko ba haka ba ba ga mutum yana sharhi da kansa za ka ce kaulihi من إدراك قولي ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الظن ومثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لها أن لهما أربع حالات
ننظر ينظر من على المبني على ماذا؟ على الفتح المبني على الفتح إن شيء يكاو من مثال سلمي أحد عشرة أحد عشرة wato wa aka wati har zuwa ƙarshe to yanzu ya shiga mabani ala dam wala ma faraktu min dhikr mabani ala al-fath dhakartu al-mabni ala dam wa masaltuhu bi qabli wa ba'd da ya tashi kawo maka misalin mabani ala danna sai kawo mai qablu da kuma ba'du wa ashartu ila anna lahum arba'a halatin kuma nayi isharar zuwa ga cewa qablu wa ba'du suna da halaye ɗaiɗai har guda hudu idan ka zo bayanin su gashi nan zai faɗe su إحداها أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن تقول جئتك قبل زيد وبعده وبعده فتنصبهما على الظرفية ومن قبله ومن بعده فتخفضه فتخفضهما فتخفضكما فتخفضهما بمن بمن قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى da kyau qablu wa ba'du suna da halaye guda hudu hali na farko kowanne daga cikin su zanto mudaf ne an ya kuna mudafai ne kowanne ya zanto mudaf ne yana da mudafin ilayhi fa yurabani nasban ala dhafiyya to sai a musu irabi akan cewa kowanne a matsayin zarf ne su kowanne zai samu nasaba aw khafdan bimin ko kuma a yi musu nasaba kasancewar kowanne daga cikinsu makhfudun bi min a shigar da harafin min kafin sa kamar jitu ka qabla zaid lokacin da kace qabla zaid kaga qabla zaid ya zama mudaf zaid mudaf ilayhi haka inda zaka ce ba'da zaid ba'd ya zama mudaf zaid ko me mudafan ilayhi to lokacin da wato ainihin wannan shine hali na farko su zanto ne kowanne mudaf ne daga cikin su qabla ya zama mudaf haka kuma ba'da ya zama mudaf to a wannan lokaci kana da zabi ko dai kai musu nasaba a lokacin sai ya zanto al irabin su wannan ya zama ne zarf mansub ji'tuka ji'tu fi'il wa fa'il ka ya zanto mafa'ulan bihi mansub din kenan qabla zaidin قبل زيد قبل يا زومي ظرف زمان منصوب بالفتحة haka kuma idan da zaka ce ji'tuka ba'da zaidin shi ma nan gurin ba'da ya zanto mai zarfu zaman mansubun bi maza bil fatah jamil jiddan to kana zama kai masa wannan lirabin kowanne ka mai da shi zarf mansub aw khafdan ko ka mai da kowanne zanto makhfud ne wato majrur ne kenan kowanne ya zanto mazrur bimin ta hanyar shigar da masa min ka ce ji'tuka min qabli zaid ko ji'tuka min ba'di zaid idan ka sa min kowanne zai zanto me majrur saboda min ta riga yi shi idan ka cire min kowanne zai zama zarf mansubun bil fata to kana da wannan za'in guda biyu duk wanda kai larabcin ka yayi ji'tuka qabla zaid ji'tuka min qabli zaid جئتك بعد زيت جئتك من بعد زيت ko wanne kai yayi gashi nan ya kawo misalan su cikin alqur'ani qala allah ta'ala kadzabar qablahum qawm nuhin mahallu shahada nan gurin da yace kadzabar qablahum qabla hum qawm nuhin kaga nan ya zo mansubun ne ala zarfiyati tabi ayi hadithin بعد الله كاجا بعد شي ما زنتو منصوب على الظرفية وآياته يؤمنون da kuma Allah ce alam yatihim naba'ul ladzina min qablihim kaga zanto muzrurun min ha kuma da yace min ba'di ma ahlakana alqurun alula kaga shi ma zanto min ba'di ma ahlakana alqurun alula wato kaga rabbin sai shi ne sai rike faɗa muku amfani da littafin ibn hisham kenan rabbin mutum da nusus qur'aniyya yanzu to nan take kana koyon nahawu kuma kana tadbiqin sa cikin alqur'ani wannan shine hali na farko da qablu da ba'da suke da shi su zanto mudafai ne lokacin da suka zanto mudafai ne a lokacin nan kana da mai zabi biyu ko dai annasbu ala zarfiyya ko kuma yawa kullu wahidin minhuma yakunu masbuqan bi harfi min yakunu makhfudan bi min cikin duk wanda kai yayi الحالة الثانية الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى خروج لفظه مم.
فيعرفان الإعراب المذكور مم.
ولا ينونان hali na biyu shine an yi mudafar mudafu ilayhi a can gudan sun zama mudafai ne kowanne ga muda- ya zama mudaf kuma an ambaci ne mudafu ilayhi tare da shi da an ce qabla zaidin ba'da zaidin ko qablahum ko min qablihim kaga kowanne an ambaci mudaf to hali na biyu shine an yi mudafar mudafu ilayhi sai a shafe mudafu ilayhi din ba shi a rufi wa yunwa thubutu lafzihi amma a zuci shi mai magana yayi niyyar ga kamar lafazin nan kawai an shafe shi ne babu shi a fili amma yana zuci lafazin to anan ya za a yi fayo rabban al-i'rab al-mazkur za a yi irin wancan al-i'rabin wanda muka ambata a baya an gane ko wala yunawwanani ba za a yi masa tanwini bal niyyatul idafa saboda niyyatul idafa ina fata an fahimta sai in ce ji'ituka qabla ko ji'ituka min qabli a zuciya ina nufin me zai amma na shafe shi ban faɗe shi ba ji'ituka qabla ko ji'ituka min qabli ina fata an fahimta to anan shine yace wala yunawwana ni ba za a yi mustanuni ba za a ce ba ji'ituka qablan an gane ko ko ji'ituka ba'dan ba za a ce ba kamar yadda ko ba za a ce ba ji'ituka min qablin ba za a ce ba kuma ji'ituka min ba'din a za musu daidai lirabin da ya wuce a baya bil fatati ala zarfiyya wa bil jarri an gane ko bi sababi wujud harful jar to da haka anan gurin shine ya kawo shahid dinsa wannan kasa din ya tsare wa min qabli nada kullu maulan qarabatin fama atafat maulan alaihi al-awatif lafazin maula na nufin yana ɗaukar ma'anoni daban-daban na farko yana nufin wato kanin mahaifi ko wansa sannan yana nufin dan kanin mahaifi ko dan wan mahaifi da yana daukar ma'anar maula sannan maula na nufin as-sayyidul mu'tik shugaba da yan talabawansa ka ga zama maulan li zalikal abd sannan kuma maula na daukar ma'anar shi kansa ba wanda aka yantar da haka lokacin da ka da idan ka ce al-maula a babul rabon gado sai an ce wanne al-mu'tik aw al-mu'tak ka gani al-mu'tik wanda ya yantar al-mu'tak fa wanda aka yantar don wani lafazin maula duk ya shafe su duka kamar yadda lafazin maula kuma wato ainihin ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir an gane ko Allah ta'ala shine al-maula zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu to anan gurin da maula yana nufin makusanci wa min qabli nada kullu maulan qarabati kullu maulan karabatan da zai zama ko kowane maula ya kirayi wato makusancinsa fama atafat maulan alaihi alawatifu amma abin da kai ci shi makusancin nan wato zukatan yan uwansa ba su tausaya masa ba alawatif zukatan yan uwansa ma atafat alaihi ba su tausaya masa ba kenan mahallu shahada a cikin baitin da ya ce me wa min qabli ina fata an fahimta wa min qabli kaza kenan min qabli kaza kenan kaga anan gurin ya shafe me mudaf amma kuma yayi niyyar me subutu lafzihi shine yace wato kaga anan gurin ko min qabli ya zanto kenan bil jarr biduni tanwin kenan ai ar-riwayatu bi khafdi qabl bi ghairi tanwin a riwayar baitin zaka ce min qabli ba tare da tanwini ba ay min qabli zalika abin nufi min qabli zalika nada kullu maulan qarabatan fama atafat maulan alayhi al-awatif fa hudifa zalika sai aka shafe lafazin zalika min al-lafzi a lafazi babu shi wa qaddarnahu sabitan amma mun qaddar kamar gashi nan a gaban mu wa qara al-jahdari wal uqayli al-jahdari ɗaya ne daga cikin malaman qira'at amma qira'arsa ba mutawatira bace ba da shi da alƙaili kowanne daga cikin su ya karanta faɗin Allah ta'ala lillahi al'amru min qabli wa min ba'di da wannan lafazin amma da lillahi al'amru lillahi al'amru min qablu wa min ba'du sai suka yi masa min qabli wa min ba'di kaga kaga cewa an shafe mudaf amma kuma nuya thubutu lafzi huzifa al-mudaf wa nuya thubutu lafzihi بالخفض بغير تنوين كون ده خفض بتاع التنوين بقى من قبل الغلب ومن بعده da ce hum min ba'di ghalabihim sa yaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl al-ghalabi wa min ba'dihi amma sai aka shafe mai al-ghalab din an shafe shi a lafazi amma kuma nuwiya subutu lafzi shine fa hadafa al-mudaf ilay wa qaddara wujudahu thabitan mun fahimci wannan wajahin nabi kenan wato bambancin wannan wajahin da wancan a can an tabbatar da mudafin ilaihi amma anan an shafe lafazin sa amma an yi niyyar an shafe lafazin a an yi niyyar lafazin an shafe mudaf amma an yi niyyar tabbatuwar lafazin sa dan zamu zo inda za a shafe a yi niyyar tabbatuwar ma'anar sa ba lafazi ba a nan idan an yi niyyar tabbatuwar lafazin sa gashi ba bambanci tsakanin alhalatul ula wal halatul thaniya min haythu al-i'rab ko dai zanto annasabi ala zarfiya ko zanto masbuqun bi harfil jar fayujar الحالة الثالثة الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه فيعربان أيضا أيضا
الإعراب المذكور الإعراب المذكورة ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد
hali na uku an yi kuta anil idafati an yi kuta anil idafati wato a yanke su daga idafa su waɗannan lafazan guda biyu ta yadda kowanne kar a da shi ma ya zanto yana da mudafin ilai wala yunal mudafu ilaihi ba ma za a yi niyyar mudafu ilaihi din ba la min haythul lafz wala min haythul ma'na an gane ko fayyurabani aidan al-i'rab al-mazkur anan ma dai za a yi musu al-i'rabi irin al-i'rabin da ya gabata a baya sai dai me walakin nahuma yunawwana ne sai dai anan za a yi tanwini idan can mun ce ji'tuka qabla zaidin wa ba'da zaidin min qabli zaidin wa min ba'da zaidin dama kowa san ba da za a yi tanwini sun daga me da idafa amma a na biyu an shafe mudaf ilayhi sai dai an yi niyyar me lafazin sa to a nan gurin kaga ba mudaf ilayhi da sai a yi me tanwini amma ba a yi ba an gane ko ji'tuka qabla wa ji'tuka ba'da ji'tuka min qabli wa ji'tuka min ba'di shine kafa hujja wa min qabli na da kulli wa min qabli kai na da kullu maulan qarabatan fa ma atafat maula alaihi al-awatif kaga wa min qabli na da bai ce wa min qablin bai tanwini ba wanda tunda an shafe mudafu ilaihi da kamata ayi me tanwini amma ba ayi ba saboda mai huzufa wa nuwiya lafzuhu to a nan gurin kashi na uku an alqata wa anal idafa kwata kwata baka nufin idafa din baka zo da mudafa ilaihi ba rubuce ko baka yi niyyar sa a zuci ba shine al iqta ka yanke shi gaba daya to a nan gurin sai kai tanwini sai ka ce ji'tuka qablan wa ba'dan wa min qablin wa min ba'din sai ka masa shahid قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي
yace fasaga ne sharabu yanzu kam ya yi gare ni in sha ruwa wa kuntu qablan bayan na kasance a da akadu aghassu bil ma'il hamimi kamar na shaƙe na kware idan na sha ruwan daɗi ruwan daɗi wanda ba garwaya shi da komai ba kamar shi kaɗai ma ya iya sa in makara ta kama ni saboda rashin lafiya amma a yanzu kuma gashi na iya shan ruwa ba tare da matsala ba محل الشاهد ساغلي الشراب وكنت قبلا كان نقول يا جماعه القطوة انا الاضافه كده اكاد اغص بالماء الفراتي بالماء الفراتي الماء الفرات روان دادي شيل الماء الفرات
وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد للخفض والتنوين جميل أقول قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد an gane ko wannan idan mutum zai wuce kenan amma idan da zai tsaya lillahi al'amru min qablin wa min ba'd in zai tsaya akan kalmar kenan lillahi al'amru min qablin wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu almu'minun ma'ana dai wasu kenan a takaice ne wannan kun gane abin da ke nufi bil khafd wa tanwin za a yi khafd tare da tarwini kenan wannan shine halin nawa halin na uku kenan daga nan sai hali na hudu na karshe الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه, إليه مم.
وينوى معناه دون لفظه مم.
فيبنيان حينئذ على الضم مم.
كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد جميل الحالة الرابعة hali na hudu daga cikin halayen wannan li'irabi na kalmar qablu da ba'du an yi huzafar mudafu ilaihi wato a shafin mudafun ilaihi wa yin wa ma'ana hudu na lafazi a yi niyyar ma'anarsa ba lafazinsa ba ka yi niyyar ma'anar idafa a zuciyarka amma ba ka yi niyyar lafazin ba an gane ko fa yubna yanihi za idan ala dhammi to a wannan lokacin da qablu da ba'du sai su zanto me kowanne mabniyun ne ala dhammi an gane ko ji'tuka qablu ji'tuka ba'du ji'tuka min qablu wa ji'tuka min ba'du a nan gurin ka shafe mudafu ilayhi min hafzul lafz min hayf al lafz lakinnaka nawaita ma'anahu da haka sai ya zanto da kabla da ba'da ko wani ana mabunin alama da mabunin al-dham shine ce wannan ita ce qira'a ta malaman qira'a guda ba ko wajen lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa qawli وقولي kafin mu shiga nan gurin ko da kije ka karasa tukuna وقولي وأخواتها أردت به أسماع wa akhawatihima نعم وأخوات وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست eh وأول وذهن ونحوهن yace ai ya ce maka daga nan sai qablu wa ba'du wa akhawatuhuma qablu da da ba'du da kuma dangin su ashe qablu wa ba'du su suna tafiya tare da juna sai ko me dangin su yace to abinda nake nufi da dangin su asma'ul jihad as-sitt sunaye na bangalori guda shida da an ce bangalori guda shida gaba baya dama hagu sai ko me sama kasa shi dai bangalori guda shida din kenan wato kamar fauk da kone taht da kuma wara da kuma amam da kuma yamin da kuma shimal to waɗannan sune sunayen bangalori wato guda shida kenan aljihat as-sitt to duk suna cikin mai wannan ana kiransa da suna anahu akhawatu qablu wa ba'du yan uwan qablu da ba'du daga nan sai awwalu shi ma yana cikin su daga nan sai dunu shi ma yana cikin su wa nahwahunna da makamantan su an gane ko to me yake nufi da yace wannan yana nufin cewa waɗannan li'irabi iri ɗaya ake musu da me da qablu da ba'du abinda duk ka faɗa cikin qablu da ba'du shi zaka faɗa akan waɗannan lafuzza da suka yi ragowa waɗanda domin aka wato domin ana kirga su a matsayin yan uwa gare su gashi nan zai kawo baitun waka yace me قال الشاعر لأمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعب المنية أول yace la amruka ina rantsuwa ma adri ban sani ba wa inni la aujalu ni kam a razana nake a cikin jin tsoro nake alwazal shine tsoro ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu kan wane ne tsakanin mu ne da kai wato mutuwa za ta fara kawo farmaki ta'dul maniyatu mutuwa za ta kawo farmaki awwalu waye na farko a cikin mu ne da kai kaga anan gudun lafazin awwali ya zanto mabani na alama za mabani na alabban irin yadda zaka ce ji ituka qablu ko ji ituka ba'adu wanda yana nan a yadda yake daidai da sai a ce ala ayyina ta'atul maniyatu awwala idan ka ce ala ayyina ta'atul madinatu almaniyatu awwala shi ma yayi don a lokacin ya zama kenan ah, mansubun eh ala zarf li'annaka sai zanto wato ainihin ka shafe mudaf ilayhi lakinnaka nawaita lafzahu amma idan kai alqadwa da idafa sai ka ce ala ayyina ta'atul man- ta'adul maniyatu awwalan wato bi abin nan kenan na'am وقال آخر إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء
yace idza ana lam uman alayka idan ni ban zama abin amincewa ba a wurinka wala ne kulli qauka illa min wara'u wara'u kuma haduwa da kai ba ta yiwuwa sai daga baya baya to ta yaya zaka kace ni dan uwanka ne na farko baka iya amincewa da ni ka faɗa min abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ko ka bani ajiyar ka ko wani abu ko mu tafi wani wuri da kai sannan kuma baka yadda mu haɗu sai daga baya baya amma mu haɗu da kai mu daɗe ba zai yi ba to ta yaya zaka yi da'awar yan uwantaka in mun zama haka ne da kai mahallu shahid da yace wa lam yakul liqa'uka illa min wara'u wara'u bai ce ba wara'i wara'i an gane ko bai ce min wara'in wara'id sai ce wara'u wara'u ya zanto shi ma bulin alama za aladdam daidai da qablu wa ba'du lokacin da wato aka shafe mudaf amma aka yi nufin me ma'anarsa ina fata mun fahimci wannan to ina ga nan gurin sai mu tsaya nan da yace wala ma farqatu min zikri wa bani ala dhamm zakartu ma bani ala sukun a karata can wala ma farqatu min zikri yanzu wannan da ya gama maka magana akan al mabni ala dhamm kenan an gama da al mabni ala kasri an gama da al mabni ala al fathi aka zo al mabni ala dhamm yanzu zai shiga mabni ala maza as sukun ولما wanda kila abu na فرغتم, karshe نعم، ولما فرغتم من ذكر المبني على الظن ذكرتم المبني على السكون مم.
ومثلت له بمن وكم تقول جاءني من من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام مم.
فتجد من ملازمة للسكون في الأهوال الثلاثة مم.
وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكت مم.
وبكم درهم اش- وك- وب- وبكم درهم اشتريت مم.
فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه مم.
وعلى الخبرية عند الأخفش مم.
وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعد بعدها مم.
وفي الثالث في موضع خفض بالباء مم.
وهي ساكنة في الأهوال الثلاثة كما ترى
yake cewa yayin da na kammala bayani akan al-mabni ala dhammi zakartu al-mabni ala sukun sai kuma na ambaci al-mabni ala sukun wa masaltu lahu bi man wa kam na buga masa misali da kalmomin nan guda biyu man kaga mabni ala sukun haka kuma kam kamar ka ce ja'ani man man qama wa ra'aytu man qama wa marartu bi man qama kaga nan duk ya zama mabni ala asukun fi jami'il halat as-salat فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت كذا أنا من الجسم هذا مبني على السكون فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه لو كنت لك كم مالك يا هذا ما كم وتوكي مبني على السكون في محل رفع المبتدا مال سيزن توشن الخبر وهو مضاف ك مضاف اليه مبني على الفتح في محل الجر haka su yi ya faɗa wa alal khabariya ce inda al-akhfash amma al-akhfash yake cewa kan maluka nan kam din khabariya ce amma dai magana su bai ta fi wa fi tsani fi mawdi'i nasbin alal mafquliyya lokacin da kace kam abdan malakta kaga kam din ta zanto tana wuri nasaba alal mafquliyya bisa ga mafqulan bihi mansub bil fi'l alladhi ba'da fi'lin da ya wuce da yake bayanta shine wato ya zamanto ya yi aiki a cikin kam din da kace kam abdan malakta abin nufi malakta kam abdan an gane ko ka kam ta zan toke nan mafa'ulin bihi mansub amma tana mabani ne ala sukuna nan gurin wa fil misal thalith fi mawdi'i khafdin bil ba da yace آه، وبكم درهم اشتريتها وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى هذا أنا أقول آه، كم تازم تتنى السكون أدك ولا قد أوكو ولما ذكرت المبني ولما ذكرت ولي آه، و- ولما نعم ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف العقل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء yace tun da shi almabani ala sukun shine asalin bina'i asalin bina'i kalma ta zanto mabaniya ala sukun amma shi sai fara ambatan almabani ala kasri ala fathi ala dam sai kawo almabani ala sukun a karshe ita dan kar wani ya dauka cewa ambatan da na yi wa mabani ala sukun a karshe kila wani ya fahimci to kenan mabani ala sukun laysa bil asl fi babil bina' yace dan haka sai na yi kokarin kawar da wannan fahimtar na cewa huwa aslul bina'i da yace wani wani Allah sukuni wa sai yace me wa huwa aslul bina'i da ya shiru sai a aka kawo shi karshe ya nuna ba shine al aslu fil bina ba kila abin da ya gabatar shine al kasru shine al aslu fil bina'i bayan kuwa dukkan mabani ya kamata asalin ya zanto mabani ne ala maza ala sukun li'annahu al aslu wa ghayruhu far'un lahu wa tab'un lahu shine ibnu malik yace wal aslu fil mabni an yusakkana wa min huzu fathin wa zu kasrin wa dam ka aina amsi haythu wasakinu kam a takaice dai wannan shine da darasin yau kada ku manta sai kun yi bitar wannan sosai da sosai darasi na gaba ba za mu buɗe littafin ba har sai mun gama bitar sa mun ji mun fahimta kowa ya kawo shi da ka haka sannan mu dora na gaba idan muka fahimci ba fahimta ba to kawai sai mu ƙara yin sharhin sa sama sama shikenan sai mu yi tafiyar mu gida amma ba za mu dora sabon karatu ba yana fata an fahimta idan waɗansu sun fahimta waɗansu ba su fahimta ba to duk wanda bai fahimta ba kenan ana izina a kansa wata rana sai a jaraba idan mutum ya kasa sai a bashi hakuri cewa ya rika zuwa tafsiri ko riyadu salihin irin yadda sauran yan kasuwa suke zuwa tafsiri da riyadu salihin ya je ya samu lada tafi gida ya bacci amma ya fahimci dai me ya sakon aya kawai je ya aiki da ita idan ya mutu insha Allah zai shiga aljanna ko ba ga ba sannan kuma ina son ku binciko mun tarajum na waɗannan mutane da muka ambata al'alam ترجمة الآلام ينبغي أن نهتم بترجمة الآلام نفرقو الزجاجي كما تند الزجاج ما نافت إيش كما تكبن شكو kowanne ya tarjamasa kamar dai layi biyu uku hudu shi ne wani dan wani dan wani dan wani malami ne mashahuri kaza yana da littattafai iri kaza ya mutu a shekara ta kaza shikenan ba wai saka dogon bayani ba wa min ta'alifihi wa min musannafatihi kitabu kaza wa kitabu kaza wa kitabu kaza biyu uku to fiye fi kaza kaza fi baladi kaza fi bagdad ko wani gari da ya mutu azzajjaji da kuma azzajjaj da aljahdari da kuma al'ukaili ko al'aqili al'ukaili da ya ce wa qara aljahdari lillahi al'amru min qablu wa min ba'd an gane ko waɗannan mutane guda biyu ko guda hudu kenan ya kamata duk ku samu wata tarjuma su duk za ku samu a cikin littafin ko dai sirra alamin nubala yawa da sibohi da akhfash duk suna da muhimmanci dukkan dai wani alam da muka wuce ba za mu wuce shi haka ba insha Allah sai neman neman shi wanda muka kasa samu ko ba mu samu ba sai mu wuce ko manyan malamai ma za su ce na yi bincike na bincike ban gano tarjama ta ba shikenan mun kyale shi amma wanda ya kamata mu sani ya kamata mu san shi ai na rayu garin da ya rayu ko da ya mutu shine muhimmin abu al ism bil kamil sannan ai na ya rayu sannan majal na takassus din sa malami na hawo ko mufassiri ne ko kaza Allah shi taimaka mana na ga sai mai hakuri haka lokaci ya riga ya wuce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai sa kai gobe Allah ka jazakumullah